بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أنشدنا الشيخ الإمام الأجل الأستاذ قوا- قوام الدين حماد بن إبراهيم بن إسماعيل السفار الأنصاري إملاء لأبي حنيفة رحمه الله تعالى شعرا من طلب العلم للمعالي فاز بفضل من الرشاد فيا لخسران طالبيه لنيل فضل من العباد الله na'am a karatu wanda ya gabata mun gama bayani akan abin da ya shafi wato magana ta Muhammadu ibn al-Hassan ash-Shaybani Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi da kan babban waɗa- waɗansu manyan abiyati guda biyu wanda a shekul imam Iwamuddin Hamadu bin Ibrahim Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato ya saba mana ce an shadana sheikh asheikhu dattijo al'imamu shugaba allazi yuqtada bihi wanda ake yin koyi da shi wajen abin da ya shafi addini na musulunci qala inni ja'iluka lin-nasi imaman wato wanda ake yin koyi da shi bangaren alkhairi al'ajallu mai girma al'ustazu malami ƙiwamuddini wato tsayuwar addini wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suke baiwa addini na musulunci kariya da kuma bunƙasa shi ta hanyar koyar da shi shine hammadu bin ibrahim shine hammadu ɗan ibrahim ɗan isma'il as-saffar wato wanda yake sai da kayan bushe-bushe wanda yake sai da irin abin da ya shafi kusar irin abin da ya shafi kayan da ake yi na sone lokacin da za a fitar da yara daga cikin aji da sauransu shine as-saffar wanda yake sai da kayan bushe-bushe irin su kusar kayan yara dai da sauransu wannan ita ce sana'ar shi al-ansariyu wato mutumin madina imla'an li abi hanifata wato ya saba mana wannan waƙar imla'an shifta ce li abi hanifa ga babban malamin musulunci al'imamu abu hanifa annu'uman ibn thabit Allah ta'ala ya ji kansa da rahama annu'uman ibn thabit wannan babban malami ne yana ɗaya daga cikin malaman mazhabobin nan guda hudu kuma shine babbansu ya fi kowa shekaru daga cikinsu shine annu'man ibn thabit rahimahullahu ta'ala Allah ta'ala ya ji kansa da rahama shi'iran ma'ana an shadana shi'iran ya saba mana waka waƙar ita ce yace man talabal ilma lil ma'adi faza bi fadlin minar rashadi fayala khusrani ɗalibihi linaili fadlin minal ibadi man ɗalabal ilma dukkan wanda ya nemi ilimi a wannan gida na duniya ya bazama ya zare damtse ya tafi neman ilimi amma karatun nan da yake lil ma'adi saboda gobe kiyama ne yake yi yana yin ilimi ne saboda gobe ya ci moriyar shi ba don wai saboda a wannan gida na duniya ba ya ci moriyarsa a'a yana ilimi ne a wannan gida na duniya saboda ya kore wa kanshi jahilci a gobe kiyama ya kasance yana ɗaya daga cikin waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala zai tashe shi a cikin jama'ar malamai to duk wanda ya zamanto ya nemi ilimi a wannan gida na duniya lil ma'adi saboda makoma ita ce alkiyama faza bi fadlin to faza ya rabauta bi fadlin da fadala wanda take mai girma minar rashadi wato daga wajen arrashad ubangiji wanda yake mai shiryar da bayinsa ya rabota da ɗimbin lada wanda yake mai girma wato duk wanda zai zama ya nemi ilimi saboda a gobe alkiyama ya sanu allah ta'ala ya san da shi ya saka shi a cikin jama'ar malamai ya zamanto wannan shi ne fafutukar shi da ya a wannan gida na duniya to ya rabota duniya da lahira fayala khusrani ɗalibihi ya kai can taɓewar ɗalibihi wanda yake neman ilimi a wannan gida na duniya ya kai can taɓewar shi linaili fadlin saboda samun wata fadala min al'ibadi daga wajen bayi duk wanda ya zamanto yana neman ilimi saboda ya samu wata fadala daga wajen bayi bayi su dinga girmama shi su dinga ɗaukan wani abu a cikin dukiyarsu su bashi ya dinga kashewa gajabin gabansa ya dinga kashewa wutar gaban shi wannan shine babban makasudin shi don ya zamanto a gari an san shi a jiha an san shi a ƙasa an san shi shugaba ya san da shi yana ɗaya daga cikin malaman da ake damawa da su a ƙasa in dai har wannan shine makasudin shi to kai can shi amma in ya zamanto makasudin mutum yana ilimi ne saboda ya kore wa kanshi jahilci kamar yadda muka karanta a karatu wanda ya gabata sannan kuma yana ƙoƙari ne saboda ya kore wa 'yan uwanshi waɗanda suke tare da shi jahilci ya sanar da su addini na musulunci sannan kuma ya bauta wa Allah ta'ala ala basiratin a wannan gida na duniya a gobe kiyama kuma ya ci moriyar abin to sai ya zamanto ni'imar ta duniya ta samu wannan a ribar kafaci ba shi bane yasa ba don ya samu wannan ba ne ya yi ilimin shi ya yi ilimin shi ne saboda ya kore wa kanshi jahilci sannan kuma saboda Allah ta'ala ya ɗaukaka darajar shi a gobe kiyama to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya huwace mishi tun daga wannan gida na duniya ya fara ganin wato sakamakon alherin ya fara ɗanɗana jin daɗin ilimin nashi a ganshi shine a wannan ƙasa ɗin shine a waccar ƙasa yau ya ce yana jirgi sun tafi a nata yau a ce yana jirgi sun tafi dubai yau a ce suna jirgi sun tafi saudiya yau a ce suna jirgi sun tafi cote yau a ce suna can somaliya da sauransu din yana shiga kasashe na musulmai aje yana ɗaya daga cikin malaman da a duniya ma ake tattaunawa da su yana daga ɗaya daga cikin malamai wanda a majalisul fiqihi wato kwamiti wanda suke tattaunawa akan mas'aloli yana ɗaya daga cikin waɗannan malama kaga wannan farala ce daga Allah to wannan sai ya gode wa ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma wannan baiwa da Allah ta'ala ya bashi za ga cewa dama da ke ba don ita ya karatun shi ba bata shagaltar da shi daga yi wa Allah biyayya ba sannan kuma bata sa ba ya ɗauki kan shi wani abu yake da girman kai baya gaisawa sai da irin malamai irin shi za ka gan shi baki ɗaya kafar shi a buɗe take in ka zo neman shi ba za ka ga fotika da a kofar gidan shi za ka gani gidan shi irin na kowa ne irin na shuwul ne za a gaisa da shi a yi dariya a sha dariya da sauransu na'am
اللهم إلا إذا طلب الجاه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنفيذ الحق وإزاز الدين لا لنفسه وهواه فيجوز ذلك بقدر ما يقيم به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
اللهم yace to idan har kaga cewa ho mutun ya nemi ilimi amma kuma ya sa ya zamanto ya ɗan sanu a duniya an ɗan san shi shi ne ya ce to sai dai illa iza ɓalabal jaha sai dai idan ya nemi alhurma ne a wajen shugabanni a wajen waɗanda suke faɗa a aji a ƙasa in ya nemi alhurma ne a wajen su lil'amri bil ma'arufi wan nahyi anil munkar saboda umarni da kyakkyawan aiki da hani ga mummunan aiki akwai guraren da idan ka je ka ba za ka yi wa'azi ba sai kana da takarda wanda kana da lasisin cewa lalle ya cancanci ka yi wa'azi ya dace da ka yi wa'azi eh ba ko ina bane in ka je kawai za ka buɗe takarda ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim za mu fara karatu da sunan Allah mai rama mai jin kai da sauransu akwai gurin da in ka je an ce ina takardar ka ta wa'azi sai da takarda sai an baka damar ka yi wa'azi sannan kuma za ka yi to shi kenan saboda shi kuma ya ga cewa a yanzu zamanin nan na sai kana da takarra ne shi kenan sai ya je wajen wani mai unguwarsu ko ya tafi wani wajen hakimi ko ya tafi wajen wani gubernar da sauransu dai ya kama kafa da su ya samo wannan takarra saboda shi ma dai a san da shi in ya yi magana kale ya zamanto an maka shi kotu a cewa ba shi damar ya je ya buɗe majalisi a guri kaza to sai ya zamanto saboda wannan umarni da kyakkyawan aiki da zai yi da hani da mummunan aiki da zai zai karantar da al'umma dole sai yana da kai wannan takarra wanda take nuni akan cewa lalle ya dace da ya karantar da al'umma din to shikenan sai ya bazama ya tafi ya nemi wannan takarra din an gane ko wa izazi dini da kuma girmama addini saboda waɗannan abubuwan dukkaninsu akwai lokacin da za ka ga cewa a kwanakin baya irin abin da ya shafi takardu da sauransu ba ruwan mutane da su wani za ka ga cewa gashi nan da iliminsa da komai ba ruwan shi da wata takarra sai kana da kwai diflom ta kayi jami'a kana da diflom kayi master kana da diflom ɗin kai doktor ne sannan za ka koyar to amma yanzu duniya ta koma duniya ce ta shahada takarda yanzu kana da ilimin ɗimbin ilimin amma kuma gashi nan jami'a za a buɗe in ka zo ka sai dai a ɗauke ka kai share-share kawai alamar cewa ka cancanci a ɗauke ka shine ka kawo mai takarda kwalin nan in ka kawo shi to ko babu ilimin a ka in dai da kwalin to za a jo gana ka a gurin ka karantarwa saboda ita ce shaida to a kwanakin baya a shekaru na baya ba haka bane ilimi kawai idan mutum yana da shi yana da shi to yanzu sai kana da wannan takarda din to lali nafsihi ya zamanto wannan alhurma da ya nema ba wai saboda a dinga girmama shi bane a karan kanshi wa hawahu da kuma son zuciye shi ba saboda wannan bane a'a yayi haka ne saboda yayi umarni da kyakkyawan aiki yayi hane ga mummunan aiki ya girmama addini na musulunci ta hanyar ƙara mai mabiya to wannan fa yajuzu zalika to hakan ɗin ya halitta ya halitta duka hanyar da zai bi don ya zamanto ya mallaki irin abubuwan da ya kamata a ce ya mallaka wanda za su ba shi damar ya ci gaba da umarni da kyakkyawan aiki da hani ga mummunan aiki a kan nutsuwa da sauransu to ya halitta ya je ya nemi wannan takarda ɗin bi qadari ma yuqimu bihi al-amra bil ma'ruf gwalgwadon yanda zai tsaye da umarni da kyakkyawan aiki wan nahya anil munkari sannan kuma gwalgwadon yanda zai yi hane ga mummunan aiki to wannan ya halitta ya halitta ya je ya nemi wannan duk wato hanyar da zai bi saboda ya ga cewa ya sama wa kanshi lasisin ya yi umarni da kyakkyawan aiki ya hane ga mummunan aiki ya koyar da al'umma addini na musulunci wanda yake wancakke wanda babu wata dauda ko tsatsa a cikin shi to wannan ya halitta to lafiya kalawa karmakallah na'am وينبغي لطالب العلم أن يتفكر في ذلك فإنه يتعلم العلم بجهد كثير فلا يصرفه إلى الدنيا الحقيرة القليلة الفانية هي الدنيا أقل من القليل وأشقها أذل من الذل من الذليل تسم بسيرها قوما وتعمى فهم متحيرون ب...
وتؤمي وتعمي فهم متحيرون بلا دليل فهم متحي, متحي. فهم متحيرون بلا دليل وينبغي لطالب العلم yayi kamaci ga mai neman ilimi ana so ɗalibin ilimi an ya tafakkara a kowane lokaci ya dinga yin tunani fi zalika cikin wannan abu ya dinga yin tunani cikin karatun nan da yake kale shekar da shi cikin ɗan lokaci ƙanƙane ka bi dare ka bi rana an hana ka barci a gidanku ka yi ta shan bulaloli a kan waɗansu ayoyi na alƙur'ani wajen haddasu an yi ta marinka da sauransu an hana ka sakyat a gidanku to kale zaman to wannan dun wahalan nan da ka sha kuma ka saida ta cikin ɗan lokaci ƙanƙane ka banzatar da ita a wannan gida na duniya a gobe kiyama ka je ya zaman to kana ɗaya daga cikin wanda za a ce sun yi karatu ba dan Allah ba fa innahu yata'allamu al-ilma wato haƙiƙa ɗalibin ilimi fa yana koyon ilimi ne bi juhudin da wahala bi juhudin katsirin da wahala wanda take mai yawa sai ya ci gudu in ka ga mutum ya ci zomo to ya ci gudu eh duk wanda ka gan shi da zomo to kala ka yi tambaya ma ya ci gudu kasan dai ba wai a hankali ba da ya kama shi da shi da shi suka rabka a guje suka shiga daji a wani gurin ma watakila sai da ya faɗi ya tashi amma ya haƙuri ya je ya kamo wannan zomo ɗin to da ya gan shi duwan da kaga ya ci zomo to ya ci gudu in ka ga wani ba banza ba in ba a hana ido barci ba to an hana rana an hana ido da rana barci ba a yi zaman banza ba to za ka ga cewa mutum ya yi ilimi ne saboda wahala da ya sha a baya mai yawa shine bi juhudin katsirin wato da ƙoƙari wanda ya baza wanda yake mai yawa to fala yasrifuhu wato bai dace ba kuma ya zamanto ya juyar da wannan kokarin nashi ila dunyal haƙira zuwa ga duniya wanda take wulaƙantacciya a wajen Allah duniya wulaƙantacciya ce a wajen Allah alƙalilatu kuma duniya wanda take ‘yar kaɗan wanda iyakacin morewar da mutum zai a wannan gida na duniya a yanzu ba za a samu wani wanda zai yi shekara dubu ba a rayuwar nan ta duniya a wannan zamanin namu na yanzu na mimido ɗin nan kana shekara ɗari biyu ina gani ko an ce ka ƙara wata ɗari biyu za ka ce a buƙatar da kake kawai ka cika da imani ba wani zancen ka ƙara shekara ɗari biyu a gaba wani za ga tun daga shekara ɗari za ka ga ya yi ƙasa da sauransu ya fara komaɗewa don wani yanayin shi da in ka gan shi da ƙarfin shi gagam amma za ka ga ya yi yaba ya yi kaza ya yi kaza shi bai ma san ba menene shayi bai san menene kaza menene duk bai san ɗanɗano ba saboda lokacin jin ɗanɗano ɗin ya fice to kaga duniya ko shekara nawa kai daga ƙarshe dai in ka mutu wannan dadewar da kai a wannan gida na duniya in ka je lahira so mun tabu ne da kaɗan ne a shekarun da za ka yi na lahira saboda ita lahira kawai aka tafi an tafi ne ba zancen a ce yau ga ranar da kai ma kuma za ka ƙare a lahira kawai rayuwa ce ta hal abada idan a ni'ima mutum yake to ba ranar da za a ce ni'imar nan ta yanki kawai a kullum a ni'imar ake a cikin daɗi ake idan ya zamanto mutum ya fada cikin hannun su malam mala'ikai waɗanda suke alaiha tis'ata ashar suka ɗan fara rabkai shi to zai raka ce da Allah ku yi haƙuri zan gyara zan gyara a ce yaushe ne za ka gyara ce eh in aka maida na duniya ce to sai trotar eh lokaci ya ƙure a lokacin da kake da dama a duniya baka yi ba to a yanzu kuma an kare ai an baka damar an baka damar an baka damar baka dama ba to tunda baka dama ba yanzu shayan da ka dama din an gane ko to wannan shine kada mutum ya juyar da wannan wahala da yayi ta yi ta karatun alkur'ani ka hana idan ka barci da dare an tashe ku kana wani lokacin kana mulki ma gashi an ɗauke ku an kai ku Dubai da sauransu kun shiga wata otal da sauransu kawai aka daddaba kai wani tashi lokacin sallah ka ce wallahi ka cuce ni in zuga ni na Dubai ya ka zo ka kawo shi ko ashe tabarma akan tabarma kaba ce ma yake kwance din ta mishi burdi saboda almajiri ne amma yanzu ya a cikin mawarki gashi ya zo Dubai ana gaisa da manyan mutane saboda ya sa ta a rai to sai ka gani cewa gabaki daya bata maka barcinka to kai ta wahalar nan zan tsangaya da sauransu Allah ya jarrabe ku da wani mai hutsarin kwance kullum daki wari jir amma kuma za ka gani cewa wannan in kai in kai wasa ka sakar da wannan wahalar da kai akan duniya ka lalace an gane da kyau fala yasrifuhu wato bai dacewa ɗalibin ilimi ya juyar da wannan wahala da ya sha wanda take mai yawa ila duniyar haƙira zuwa ga duniya wanda take wulaƙantacciya alƙalilati wanda take ‘yar kaɗan alfaniya kuma wanda take mai ƙarewa saboda duniya mai ƙarewa ce duk yadda ka kai akan yi mata kuskurima da gyare-gyare daga ƙarshe dai ƙarewa za ta yi هي الدنيا أقل من القليل وعاشقها أذل من الذليل تسم بسيرها قوما وتؤمي فهم متحيرون بلا دليل أتي هي الدنيا wato ita wannan duniya ɗin da kake ji kake gani da kake cikinta aƙallu min alƙalili ita ce mafi kaɗan daga cikin abubuwa waɗanda suke ‘yan kaɗan dukkan abubuwa waɗanda suke masu kaɗan ‘yan kaɗan to duniya ta fi su ƙanƙanta. Duniya ƙasƙantacciya ce, kuma wulaƙantacciya ce, sannan kuma ‘yar ƙarama ce a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ashiquha wanda yake begen duniya, yake sanya zamanto yana ɗaya daga cikin masu cin duniya da tsinke, aka mashi bugana ya ce a bar shi ya ci duniya shi da tsinke. an gane ko mai begen duniya a zallu shi ne mafi ƙasƙanci mina zalili daga cikin ƙasƙantattu duk waɗanda suke ƙasƙantattu to ba wani wanda ƙasƙancin shi ya kai ƙasƙancin bawon duniya wanda kawai shi a makafce kawai duniya yake nema ya ki halaka ya ki haram ba ruwan shi da yadda zai tara duniya wannan ya fi kowa ƙasƙanci duk wanda ya sa duniya a gaba in ka bashi ya gode maka in baka bashi bai zage ka to wanda ya fi kowa zama kaskantacce daga cikin kaskantattu ƙasƙantattu suna da yawa amma wanda ya fi kowa zama ƙasƙantacce shine wanda ya baiwa duniya wato yarda to ita duniya dama ita kamar yadda ibn al-qayyim yake cewa ita tamkar mace ce wanda take karuwa ad-dunya kamra'atin bayyi la tarda li rajulin wahidin wato duniya tamkar mace ce ce wanda take karuwa ka taba gani karuwa ta yarda da mutum daya kawai mai kudi kawai shine nata wataƙila yau tana yayin wani amma rana ta za ka gani ba da shi ba za ta yi yawo saboda shi ta lalime shi ga baki ɗayan shi ya koma talaka ta ce mishi to je ka sake wani kasuwanci daga baka dawo an gane ko to haka duniya take yau in tana yi da kai ana ai kuɗi sai su alhajuwa ne sai su wane sai su wane a canza biyar a murje goma a yi kaza a yi kaza a yi kaza ana ta yi da kai nan da shekara goma watakila wani sa'an ɗanka ne ma za a ce ya fi kowa kuɗi kuma a ƙasar kana nan da ranka ba wai ka mutu ba kawai harkokinku yanzu sun fara kwantawa sun yi ƙasa wani ya zo ya danne ka ba wai sa'an ka bane ya danne ka ma sa'an ɗanka ne ya danne ka wataƙila kuma ɗan naka ma ba babba ba a cikin ƙannin ƙannin ƙannin ɗanka babba ne aka samu wani abokin shi ya danne ku da kuɗi mu ba yanda ka iya haka ce ita duniya yanda kai ma dama ba kai bane a sama ta kawo ka ta ɗora ka a sama kuma sai kai girman kai ka rena mutane to wata ran sabke ka za ta yi da ka ƙi da kaso kuma tana sabke ka inda za ta aje ka can za ta je ta yadda ka in ka ga dama ka wa kanka mutunci in ba gani ba ka wulakantar da kanka ka kare kuma akan son duniya na'am shine ce wa ashiqu ha mai begen duniya azallu shine mafi kaskanci min zalili daga cikin kaskantattu to simmu qauman bi sihriha duniya to simmu qauman ta kurumtar da waɗansu mutane ta sa mutane waɗansu daga cikin bayan Allah sun kurumce ba sa ji bi sihiri ha da daba dabanta zamanto kawai yanzu wani za ka ga cewa in dai ba zancen kuɗi ba ne za ku yi da shi ba shi da lokacinka ya ne mutum yana za ka ce ya ce to ya ne wani abu ne ya samu akwai labari ne mai kyau wata gara ɓasa ce ta samu wani kuɗi ne za a samu in dai shi ba hirar kuɗi ba ce za ku yi da shi fa za ka ga kullum kawai a tsiyace yake kawai a tahe yake amma inda za ku yi zancen wani kuɗi ne da shi so akwai wata harka wadda za ta hoto kwanan wata kwangila ce a ga to shi kenan ba damuwa har gida zan iske ka yanzu nan kuma kai nashi ne eh amma in dai ba irin wannan bane to duk wani abin da za ka gaya mishi kawai shi kurma ne ba zai tsaya bai saurare ka to wani ina gauga da Allah sai dai in mun haɗu ka ji ko to yanzu da zancen wai littafin ne da a zan kira ka daga baya shikenan kawai ya hau mota shi ya rabu da kai zai ce shi zai da kwazance littafi na gami na da littafi to shi da tusin mukawar kenan ta kurumtar da waɗansu mutane ita duniya bai sihiri ha da daba daban ta kawace kawace nata ce kawai biyar su suna na biya halin zuwa san ba irin yanayin motar da ake yayi masu musamman yanzu ne korola din ma da nake hawa musamman na kwambi da ita so nake in canza ta a masar kamar zancen littafi yin littafi ina gami da littafin su can in suna so su hasa karatun ma to shi yanzu shi ta yaya za a iya gyara duniya yake gidan shi ya kon biyu da ginawa ashe shi modalkin da ya kawo daga dubai yanzu shekara raban shi da dubai shekara biyar da ya je sai ya ga ashe wannan modalkin ta koma ta tsakin mutane ce yanzu ya zo yana shawarar ya za a iya kashe gidan shi nan da shekara biyar aka gina shi ana a garin duka ba bai gidan amma kuma yanzu shawara ce yake za a kashe shi a gina wani yanzu ya je ya samu wani malamin shi ya je ya tattaushi mamman shi kata kama asarar kuɗi ce za a yi a'a ai abin ne ci gaba ne ya zo shi da sauransu akwai kalar ginin da za a da sauransu ɗin ya biya ya wannan kawai shi da duniya kawai so yake da ƙarhi da yaji kawai ya mata abin da take so wato umi ƙauman hakanan kuma ta makaftar da waɗansu mutane da daba dabanta za ga cewa wani idan shi kawai a makafce yake ba ruwan shi kawai kuɗi in harka ta haɗa ka da shi mutumin da ya fi ƙarfin miliyar guda ba miliyan guda ba miliyar guda harka ta jika goma in ta haɗa ka da shi in baka bashi ba zai iya maka ka kotu saboda ita jaka goma in ta haɗa ka da shi in dai baka biya shi ba ka zo ka mai balas miliyan guda ce za ka mishi ka mishi miliyan jika ɗari tara da gomiya tara to in har ka ja da sauransu zai iya maka ka kotu akan jaka goma nan saboda shi idan shi a makabce yake ba ruwan shi da wani zancen mutuncin da yake tsakankaninka da shi in ya zube ma can dai shi dai tunda yana da kuɗin shi ya maka ku kotu kuma a zamana lafiya jika gomar in ba nemo a kai aka ba shi ba za ga cewa haka ne duk wani mutunci da yake tsakankanin shi da wani zai iya barar da shi saboda wani dan kuɗi da bai taka kara ya karya ba an gane ko fahum su waɗannan mutane ɗin mutahayyiruna bila dalili wato halin kasancewarsu suna masu ɗimuwa suna masu ɗimuwa bila dalili ba tare da wani jagora ba wanda zai shiryar da su zuwa ga hanya daidai zuwa ga daidai kawai ɗimuwa kawai suke suna cikin kwari na ɗimuwa za ga cewa kowa daga cikin masu neman duniya in aka zo sallah limamin da yake dan tsawaita sallah ma za ga sun hasa zuwa masallacin shi sallah limamin da in aka gama sallah yana dan fadakarwa ma akan abin da ya shafi duniya din nan mu shiga taitaye mu akan da sauransu duka gabaki ɗaya ma sun hasa zuwa gurin shi da suna kiran shi ma su mishi tambaya in wata harkar fatawa ta kama suna kiran shi su mishi amma da suka lura cewa shi ba duniya bace a gaban shi sun fasa sun kakkabe kansu sun maida shi wajen malam mai duniya wani malami wanda shi kuma a kullum gyara musu duniya yake to wallahi ka san da yanda zaka zauna da talaka talaka ba abokin zama bane da sauransu kuma malami ne yake ba su wannan shawara din talaka ba abokin zama bane in zaka zauna da talaka kullum ka zauna da hannu daya ka nuna mishi kai ma talaka ne amma in zaka zauna ka nuna mishi kai mai farin ciki ne da sauransu kana cikin wadata to kullum fa ka ci da ya ciro maka wanda za ta kashe kama ba kai ba ce an kare mala malam ku da za muke jin daɗin zaman da ku ku ne ko gajiya ko ga yau yana ya gaya maka yadda za ka gyara dukiyarka kenan gobe bai gaya maka yadda za ka gyara lahirarka na'am
وينبغي لأهل العلم ألا يذل نفسه بالطمع في غير مطمع ويتحرز عما فيه مذلة العلم وآله ويكون متواضعا
وينبغي لأهل العلم يا يكماتي جماعة بوتين إلمي ألا يذل نفسه kada ya kaskantar da kanshi biɗama'i ta hanyar yin kwaɗayi fi ghairi maɗuma'in ba a gurin da ya dace a ce ya yi kwaɗayi ba kale zamanto ya ƙasƙantar da kanshi da yin kwaɗayi a gurin da bai dace a ce ya yi kwaɗayi ba akwai gurin da ya kamata a ce ɗalibin ilimi a san shi da kwaɗayi a san shi da kwaɗayi da haɗama amma ba a cin abinci ba kale an je wajen sabga ka ce to ai an ce akwai gurin da ake kwaɗayi gurin da aka hudo abincin da baka baka taba cin irin shi ba idan ka ga an ce ɗalibin ilimi ya halitta yi kwaɗayi shine a gurin karatu kenan inda ake karatun ilimi to ya zama to mai kwaɗayi ne da a wannan gurin da kowane lokaci in gan shi ina za ka ce eh akwai wani malami an ce yana wa'azi zan tafi can in ya dawo ya ji labarin akwai wata lakca da za a hallo baki ɗaya ya kakkaɓa ya tashi ya tafi a ce kai wani kwaɗayi gare shi wallahi ɗa zo ya zo shi dama daga gun karatu a ya tashi ya tafi wani haka ya kamata dama ɗalibin ilimi ya zamantu ya kasance mai kwaɗayi cikin sanya saurari fa'idodi daga bakin malamai kuma ya rubuce su ya amfana da su ya isar zuwa ga wato ‘yan uwan shi ɗaliban ilimi wa ya taharraza sannan kuma ya dinga tsaruwa amma fihi mazallatul ilmi wa alihi daga aikata abin da a cikin aikata shi akwai mazallatul ilmi kaskantar ilimi wa ahlihi da kuma ma'abuta ilimi din duk abin da zai janyo a zagi ma'abuta ilimi to ka kare kanka daga aikata shi a ce ga je wannan shine halin malamin duk malami na Saudiya ma Allah tsine mishi indai haka ne ma an gane ko wani ana ce mashi wali sai girma wani alhaji da kuɗi shi kenan kawai biya da aka yi da ya tambaya ina wani aka ce ya shiri garin su kai amma Allah ɗin mai wani ce wani alhaji wali ne wace wali ya ce inda ya kano wali yake ce na madina ma Allah ɗin na mishi albarka to eh sai inda alhaka halin wali yake ya girma mutum da kuɗi ya shiri ba tare da ya sani bai ce to na madina ma to kaga ai ba kyauta ba kar wani ya zagi malamai saboda kai kar wani ya zagi ilimi saboda kai ce in dai haka halayen masu ilimi yake to Allah tsina ilimin ma to kaga bai a kyauta ba to duk abin da kasancewa a cikin aikata shi akwai kaskantar da ilimi da kuma masu ilimi din to kai kokari ka ka nesance shi ka tsaro daga aikata wannan abu wa yakuna mutawadi'an sannan kuma ɗalibin ilimi ya zamanto mai ƙasƙantar da kai ne ya zamanto yana mai tawalu'u kale zaman to mutum ne wanda yake mai girman kai wanda sallama ba sai wanda ya ga dama zai wa sai wanda ya ga dama in suka mai sallama zai amsa ya zaman to yana da kwai tawalu'u ya daidaita kanshi da kowa na'am
والتواضع بين التكبر والمذلة والعفة to shikenan wattawadu'u to shi attawadu'u tawalu'u shine baina takabburi wal mazallati shine tsakankanin siffa ta girman kai da kuma siffa ta wulakantar da kai al mazalla shine wulakantar da kai yasar da kai idan aka ce mazalla shine ga cewa ga almajiri na amma kuma wani jahili kawai ya maida shi boye boyen shi ya maida shi kawai kasa da shi abokin shi ne tare suka tashi da shi kam da haddashi ta alkur'ani da sauransu amma kuma wannan jahilin in ya fito da ke yana da mota da gudu za ka ga malamin ya tashi ya ji ya buɗe mishi ya alhaji bismillah yana sunkuyawa kaga wannan mazalla ne ba tawaru ba ne ka wulakantar da kanka ne an gane ku shi kuma a takabbur girman kai shine ka dinga ganin cewa kowa kawai ƙasa yake da kai ka dinga tada karan hanci kawai saboda Allah ta'ala ya baka ni'ima ta ilimi Allah ya baka ni'ima ta haddar alqur'ani ka dinga ganin cewa duk wani wanda ba shi da ni'ima ta alqur'ani duk wanda ba shi da ni'ima ta ilimi to ho shi ho a lahira ho a ƙasa yake da kai takalmin shi takalmin ka ma ya shi shi daraja saboda ba haka bane ilimi abin da yake koyar da kai shine ka daidaita kanka da kowa wajen abin da ya shafi rayuwa karkace kafu wannan karkace kafu wannan karkace kafu wannan ka bari a tashi alƙiyama ka ganka cikin daraja amma sai ka zo ka yi ta ƙari ban kaural ka anan da sauransu a tashi ƙiyama kuma a banka ka cikin wuta kuma dole ya zama to ka tashi kana kikkifta ido cika ce ina su alhaji wani a ce alhaji wani yana cikin aljanna da za a yi wannan dan iskan nan da ka ji da gwamna a yi tagar ɗakin shi sai ya buɗe ka ɗan ji sanyi sani eh sai alhaji wani dai wanda kake tsaya dai ku ne a sama da shi a gobe kiyama kuma sai Allah ya canza maka yanayi saboda girman kan da kai ce mu muka yi karatun qur'ani a can shi al'ajo bai ba karatun qur'ani almajirai ne yake ba abinci wa shau an kare shi yasa ya kasance tare da su a cikin aljanna kai kuma kai karatun qur'ani ya kare da mawadata din da almajirai yan uwanka sai zama to ga sakamakon ga sakamakon ka nan an gane ko to attawadu shine baina takabburi tsakankanin girman kai wal mazalla da kuma yasar da kai kas wal iffati da kuma karewa mutunci a zaman to mutun ya kare mutuncin shi wato wannan shi ma al iffa shine baina takabburi wal mazalla karewa mutunci shi ma sifa ce wanda take tsakankanin girman kai da yasar da kai na'am wa yu'rafu dhalika fi kitabil akhlaq أنشدني الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ركن الإسلام المعروف بالأديب المختار رحمه الله شعرا لنفسه إن التواضع من خصال المتقي وبه التقي إلى المعالي يرتقي ومن العجائب عجب من هو, من هو جاهل في حاله أو هو سعيد أم الشقي أم كيف يختم أو أم كيف يختم عمره أو روحه يوم التوا يوم التوا متسفل أو مرتقي التقي والكبرياء لربنا صفة به مخصوصة فيتجنبها وت... مخصوصة فتجنبنها فتجنبها يوه. مخصوصة فتجنبها والتقي نعم جنبنها فتجنبنها yawwala ina gadin haka ya mana ko wata jannaban ha yawwala wa yu'rafu dhalika wato ana sanin abin da ake cewa attawalu'u fi kitabil akhlaqi a cikin littafin da yake ɗauke da abin da ya shafi tadodi waɗanda suke kyawawa an shadani sheikh a shekhu dattijo al'imamu shugaba al'ajallu mai girma al'ustazu malami rukunul islam ginshiki na musulunci al-ma'arufu bil adibil muhtar wanda aka fi sanin shi da al-adib al-muhtar rahimahullahu Allah ta'ala ya ji kansa da rahama an shadani shi'iran linafsihi ya saba min waƙa linafsihi ga kanshi wanda yake bayani akan abin da ya shafi tawalu kenan inna tawadu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyu ila al ma'ali yartaqi ومن العجائب عجب من هو جاهل في حاله أهو السعيد أم الشقي أم كيف يختم عمره أو روحه يوم التوى متسفل أو مرتقي والكبرياء لربنا صفة به مخصوصة فتجنبنها واتقي yace inna tawadu'a haƙiƙa ƙasƙantar da kai tawalu'u min khisalil muttaqi wato yana daga cikin tadodi na wanda yake kiyayewa dokoki na Allah yana daga cikin tada ta mutumin da yake kiyayewa dokoki na Allah ya zamanto mai tawalu'u ne ba mai girman kai ba wa bihi sannan kuma da wannan ƙasƙantar da kan nema da wannan tawalu'un ne attaqiyu wanda yake mai kiyayewa dokoki na Allah yartaki yake hauhawa ilal ma'ali zuwa ga darajoji waɗanda suke maɗaukaka wato da wannan ƙasƙantar da kan ne idan ya zamanto mutum yana ƙasƙantar da kanshi saboda Allah to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya dinga ɗaukaka shi man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah dukkan wanda ya ƙasƙantar da kanshi dan Allah to shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai ɗaukaka shi amma a duk idan ya zamanto bawa yana da girman kai to sai ya zamanto yana ta kumbura din yana ta kumbura din yana ta kumbura din daga ƙarshe kuma Allah sai ya kaskanta shi an gane ku kumbura tashi ba inda za ta kai shi sai dai ta maida shi baya wa min al'ajaibi wato yana daga abubuwan mamaki yana daga abubuwa na mamaki ujubu man huwa jahilun wato jijji kan jijji kai jijji da kai na manuhuwa jahilun wanda ya zamanto shi ba shi da masaniya fi halihi game da abin da ya shafi rayuwarsa jiji da kan mutumin da ya zamanto jahili ne game da yanayin rayuwarsa take a huwar sa'idu amin shaƙi a huwar sa'idu shin shi mai arziki ne na lahira yana ɗaya daga cikin 'yan aljanna amin shaƙi ko ku a'a matsiyaci ne na lahira yana ɗaya daga cikin yan huta kaga wannan ba wanda yake da tabbas in cewa shi ɗan aljanna ne ko kuma ɗan wuta ne to kaga yana daga cikin abun mamaki mutumin da ya zamanto bai san ba inda zai faɗa idan ya mutu za a shigar da shi aljanna ce ko ku a'a za a shigar da shi kishiyar aljanna amma kaga har yana jiji da kai a wannan gida na duniya saboda Allah ta'ala ya bashi wata ni'ima imma ko ni'ima ta karatu imma ni'ima ta ilimi imma ni'ima ta kayan duniya kaga yana ta jijji da kai yana ta kumbura in kuka gamu da shi kai ka ce zaka tambaye shi wani abu din ya ciccije baya so ya dariya kayan dariya zai amma in kaga ya dariya sai ya koma gida in ya tuna zancen ya raka dariya amma shi ba zai dariya a cikin jama'a ba saboda ce kai talaka ba musu dariya hesare naka an gane to wannan yana daga cikin kayan mamaki abu wanda yake abun mamaki shine mutumin da shi bai san ba yanda gobe za ta aihuwar amma kuma sai girman kai innal layali wal ayyama hamilatun wa laysa ya'lamu ghayru llahi ma talidu haka wani mawaki yake cewa yau da gobe kullum ciki suke doka kullum ciki take doka amma ba wanda ya san abin da za su aihuwa sai Allah To don haka watakila yau ɗin nan da kake girman kai da sauransu, Allah ta'ala daga yau ɗin ya karya ka. Ya ɗaukaka wanda ka rena shin kake ƙasƙanta shin baka mishi ba kallon mutumin kirki mutumin arziki mutum mai akwai sai Allah ya ɗaukaka shi shi kuma a rannan Ai ta haka ce da gobe innal jadidai ni idza mustawlaya ala jadidin adniyahu lil bila kamar yadda Ibn Durayd ya faɗa cikin makasura kenan. am kaifa yuhtamu umruhu aw ruhuhu yawma tawamu tasaffilun aw murtaqi ko kuma kaifa yuhtamu umruhu bai san ba kaka za a cika mai rayuwarsa kaka za a cika mai rayuwarsa da shi aw ruhuhu ko kuma kaka za a cika mai ransa da shi yawma tawa a ranar rasuwa yawma tawa ma'ana yawmal wafat ranar mutuwa ranar hallaka mutasaffilun shin yana ɗaya daga cikin waɗanda za a yi ƙasa-ƙasa da ransu a tafi can cikin kurkuku na jahannam a kai a nasa ta a can au murtaji ko kuma yana ɗaya daga cikin wanda za a hau da ransu zuwa sama kalla inna kitabal abrari lafi illiyin ko wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun to shin ransa yana ɗaya daga cikin rahukan da za a kai shi can illiyin ko ku a'a ran shi yana cikin ɗaya daga cikin rawukan da za a kai su can cikin sijjin kalla inna kitabul fujjeri kana jin fujjar ma ka san ai akwai matsala lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma idhil lil mukazzibin alladhina yukazzibuna bi yawmiddin to ka juha to waɗannan abubuwan dukkaninsu abinda mutum baya da tabbasa a kai idan ya zo shi a ƙarshen rayuwar shi zai cika da kalmar shahada ko ba zai cika da kalmar shahada ba ba wanda ya bashi wannan lasisi din wanda zai bashi amsar wannan cewa tabbas za ka cika da kalmar shahada ko ya ce tabbas ba za ka cika da kalmar shahada ba daga duk wanda ya ce maka baka ranar da za ka mutu ina ga ka ranar ta zo za ka mutu idan tsomarewa za ka ka fasa cin abinci tunani da sauransu ɗin gabaki ɗaya ka kiɗime to barantana kuma wanda ya ce mutum ya ce a ba za ka cika da kalmar shahada ba to tana gada kai da shi ba mai raba ku da shi eh wal kibri ya'u sifatul li rabbina wato girma girman kai wannan sifatul li rabbina siffa ce wanda ubangijinmu kadai ya kadaita da ita siffa ce ta ubangijinmu makhsusatun bihi wanda take abar keɓanta ce ga Ubangiji shi kadai an gane ku haka manzo Allah sallallahu ya faɗa ce Ubangiji subhanahu wataala ce al-izzu izaruhu wal kibriya urida'uhu faman yunazi'uni azabtuhu hadisin yana cikin sahihu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace buwaya wato mayafi ne na Ubangiji sannan kuma girma da takama wannan jafto ne na Allah dukkan wanda ya ce zai ja da Allah ya zamanto shi ma ya zamanto al'aziz a yafta guna inda humul izzata fa innal izzata lillahi jami'a man kana yuridu izzata falillahi al'izzatu jami'a walahul kibri ya ufi samawati wal ardu yace to duk wanda yace sai ya ja da ni a wannan bangaren ya zamanto shi ma wai mai takama ne da girman kai to Allah ya ce azabtuhu ni kuma zan azabtar da shi dan dandana mai kudata dan haka fatajannabanaha ya kai bawon Allah wanda ya suffanta da siffa ta neman ilimi ka nesanci siffa ta girman kai kar ya zamanto kana ɗaya daga cikin siffofinka a ce a sai ka ce wani mai girman kai mai ɗajin kan nan ko eh sai ka faɗi haka na shi ba zama sai sai a cikin yan uwan shi malamai ya zama a cikin shaul wattaƙi sannan kuma ka guji wannan sifa ɗin ka nesance ta ka kare kanka daga fadawa cikin waɗanda suke ma masu ita duk fadar da kasancewa ma ana siffanta masu ita da girman kai da rena mutane to ka yi ƙoƙari ka guje wannan fadar ba wai kai ka zama to ɗaya daga cikin 'yan fadar ba ka guje mata ma na'am قال أبو حنيفة رحمه الله لأصحابه عظموا عمائمكم ووسعوا أكمامكم وإنما قال ذلك لئلا يستخف بالعلم وأهله وينبغي لطالب العلم أن يحصل كتاب الوصية التي كتبها أبو حنيفة ليونس بن خالد السمتي رحمة الله عليه عند الرجوع إلى أهله يجد من يطلبه وقد وقد كان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الأئمة علي بن أبي بكر قدس الله روحه العزيز أمرني بكتابته عند الرجوع إلى بلدي وكتبته ولا بد للمدرس والمفتي في معاملات الناس منه تشيكنا الإمام أبو حنيفة الله تعالى يجيك أنسى الرحمة قال لأصحابه يا فداغ الماجرنش wata rana abu hanifa ya ce wa almajiransa azimu a ma'imakun ya ce ku girmama rawanin nukanku idan malami zai hoto to ya yi rawani tambajau ya yi ƙatar rawani daga an gan shi ma'an sallale malami ne ku girmama rawanin nukanku wa wasi'u akmamakum sannan kuma ku yalwata hannayen rigarku idan aka muku riga a muku hannun riga mai faɗi burkume mai inda mutum biyu ko uku za su sa hannunsu ma a haka za su buɗe hannunsu su sa iri yadda za ka ga cewa in aka wa 'yan da kenan kaya za ga cewa rigar yan da hannun dama ba irin wannan bane meli hannu ne kawai abu ɗaya yake zawa fankace ce za ka gan shi to haka abuwa nifa ya ce an gane ko eh yadda yawwa yadda kauha zai za ta shiga ba kana gani ma yawwa kwarai daga ka gani ma ka san wannan to wannan shine abin da al'imamu abu hanifa ya faɗa wannan ita ce wasiyar da yawa ɗalibansa wa inna ma qala zalika sani dai al'imamu abu hanifa ya faɗa ga ɗalibansa ya ce su girmama raunin nukansu sannan kuma su yalwata hannayen rigarsu ba don komai ba li Allah yustakhaffa bil ilmi wa ahlihi saboda kadda a wulakantar da ilimi da ma'abuta ilimi din daga an ga mutum da katar rauni dai an san dai ba ba abin rena bane to akar maka lawa kun so cin na'am ya fuska ah to ka gwada wa zai wala in aka sa kayan daraja daraja ake karawa sai a rike darajar kai an gane ko gashi da katar rauni gashi da babban hannun riga an gane ko a gani ba zai bari ba a rena shi to saboda kada a wulakantar da ilimi da ma'abuta ilimin shi yasa ya ce da zaman to a kullum sun sa da kaya burkume mi ana ganin su koda dai babu nama a jikin to amma dai kayan zai kara da dan girmama su zai dan kara fahama su amma in ya zama to da ga ka tsomomo kuma sai ka sa kaya wanda ya bi jiki sai ya zama to an kasa gane kama da kai da wani ka zo ka kai kaya an sa an dumka maka kaya da kasa kace kai kayan nan ya maka faɗi ka je kace a maka sere saboda yanzu shi yake zamani wando wani lokacin in zaka sa sai an maka zi da kasa ya gulla wurjewa a maka zi da kasa sai ka daje shi dogon zaka iya hudda wandon wannan gabaki ɗaya kaya din ya bi jikinka to ya za a gane malami da kuma wanda yake ba malami ba to shi yasa na'am wayan bajili ɗalibin ilimi ya yi kamaci ga mai neman ilimi ɗalibin ilimi an yi hassila kitabar wasiya ya tabbatar da littafi na wasiya allati katabaha abu hanifa wanda al'imamu abu hanifa ya rubuta wannan littafin na wasiya liyunu sabini khalidin samtiyi rahmatullahi alaihi ga ɗaya daga cikin ɗalibansa shine yunus ɗan khalid as-samtiyi allah ta'ala ya ji kansa da rahama inda ruju'i ila ahalihi lokacin da shi wannan malam Yunus bayan ya gama karatu a wajen Abu Hanifa zai koma gida to Imam Abu Hanifa ya ce to akwai wata ilwasiya da zan yi maka shikenan ya rubuta mai a cikin wasiyoyin da ya mishi shine idan ka je ka kalka bari a rena ilimi a ciki yana daga cikin dalilan da zai sa ba za a rena ilimi ba shine rawaninka ya zamanto ya dan ƙara girma ya zamanto ƙato ne tambajeje sannan kuma hannun rigar ka kar a maka shi kukuf a maka shi fankaɗeɗe daga an gani an san malami ne ya ji duhu man ya ɗulubuhu dukkan wanda ya neme shi a kasuwa a irin can a yanzu kenan can irin su iraq a irin su iran a can zai zai mutum zai iya samun wannan littafin wa qad kana ustazuna shekul islam burhanul a'imma wato haƙiƙa malaminmu Shekul Islam dattijan Musulunci Burhanul A'imma wato hujjar shugabanni Aliyu ibn Abi Bakar Aliyu dan Abi Bakar qaddasallahu ruhahul aziz Allah ta'ala ya tsarkake ransa wanda yake mai girma haƙiƙa ya kasance a marani bi kitabatihi ya umarce ni da rubuta wannan littafin in kwafe wannan littafin na Abu Hanifa wanda ya rubuta shi ga Yunus dan Khalid inda ruju'i ila baladi lokacin da zan komo gida lokacin da zan dawo ƙasar ya umarce ni da in rubuce wannan littafin wa katabtuhu kuma sai na aikata ku kamar yadda ya umarce ni ma'ana wa katabtuhu imtisalan li amrihi wato sai na rubuce wannan littafin saboda bin umarnin malam wala budda lil mudarris wal mufti fi mu'amalatin nasi minhu to ba makafafa dole ne ga al mudarris malami wanda yake mai koyarwa wanda ya saka kanshi a koyarwa a karantarwa wal mufti da kuma malamin da yake bayar da fatawa ya saka kanshi a matsayin za a mai tambaya ya ba da amsa to ba makawa fi mu'amalatin nasi cikin mu'amalantar jama'a minuhu da abin da yake cikin wannan littafi na al'imamu abu hanifa saboda littafi ne wanda yake cike da nasihohi da wasiyoyi waɗanda suke masu tsada wanda a yanzu muka rasa su a guraren zamanmu na ilimi da dama wa bi hadha alqadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk